zama da cewa zai rufe mana wannan taro mai albarka kuma ba da bata lokaci ba zan gayyato malam kasimu umar sokoto domin ya zama da cewa ya gabatar da maulanmu allah ta'ala ya ba mu ikon saurare na fahimta da allah yan uwa mata su riƙe yara kuma su kula da su akan kada su yi kuka da abin da ya kama da haka yan uwa mata na waje don allah a saurara da yan uwa maza kowa ya natsu a zauna wanda duk bai wani aiki ya samu waje ya zauna insha allah malam kasim bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kamar yadda yan uwa suka sani yau ya zama kamar ranar hatama akan wannan mu'tamar da aka shirya na tsawon kwana uku daga ranar alhamis eh, da daddare zuwa yau lahadi da wannan safiya ɗin. kuma alhamdulillah kamar yadda aka sani yake jere a takarda shine maudu'in an karanta ababe da dama a ciki waɗanda ya kasance suna da tsananin mahimmanci a gare mu a rayuwarmu a irin daidai wannan lokaci da muke ciki na farko akwai daga cikin abin da aka tattauna a kan shi abin da ya shafi bayanin bude mukatamar wanda an ka ambace shi da suna hadafin mukatamar da daddare aka yi wanda jawabin ya riga ya gabata insha Allah sannan kuma sai da safe an yi hadafin asasi filin harakatul islamiyya wanda malam abdulrahman yola ya gabatar da yammaci kuma an yi magana akan abin da shafi kowa wanda malam adamu tsoro daga garin jos shi ma ya gabata suwa a daren juma'a an yi magana dangane da abin da ya shafi kiyada wanda malam yakubu ya haya daga katsina ya gabatar ranar asabar da safi kuma an yi magana akan abin da ya shafi a halak wanda shi ma malam abdulhamid bello daga zaria ya gabatar sawa sai da marice a jiya an yi magana akan ma'ashirar zarjiya wanda malam muhammad muhammad turi shi ne ya gabatar da shi to sai yau din nan insha allahu da muke jiran a yi mana baton khatama mai albarka wadda aka saba yi a kowane lokaci idan su malam sun halarta saboda haka muna fatar yan uwa ba da hankali kuma a samu natsuwa ya kasance abin da muka zo saurare kuma mu ji mu fa'idantu a kansa mun fa'idantu da shi haka saboda haka ba zan so in tsawaita mana jawabi ba insha Allah za mu gayyato su manan su zo su yi mana cikakken jawabi wanda ya kasance khitamuhu al-misk da fata Allah subhanahu wa ta'ala shi saka musu manan da alkhairi irin dogon tafiyar da suka yi amma da dawowarsu kuma ya kasance hukunta ba a yi ba suka kuma zo akan wannan muhimmin aiki kuma aka albarkaci al'umma gaba daya a jiya kuma yanzu kuma ga sunan dai sun zo sun ƙara zuwa kuma domin ƙara albarkatan muna fata Allah subhanahu ta'ala ya saka musu malam da alkhairi kuma Allah subhanahu ta'ala ya ƙara taimaka musu malam da ƙoshin lafiya da iyalinsa da kuma sauran dukkanin mabiyansa Allah shi kara ba su malam kariya a duk inda suka samu kansu da haka zan ce a karamin kallawa tabbatar masbukan bi salawati ala muhammad wa ala muhammad
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان وقوتنا وقوتنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kamar yadda na faɗi ne je cewa dalilin da ya sa akan kewaya da irin wayannan tarurruka sashi daban-daban shine a ba da dama ga mafi yawan mutanen wannan yankin don su sami halarta in ba haka ba kusan abin da ake abu guda ne kullum mawdu'an nan kamar yadda kuka gani a suka gabata irinsu ne ake ta maimaitawa a shekara da shekaru amma kan yi ga wanda suka saba zuwa kullum suna samun tunatarwa don ana tuna masu abin da suka shaji ba ɗaya ba biyu ba to kuma ita zuciya bisa al'adar tana son tunatarwa to ga wasu kuma da dama sai ya zama su kuma abin ya zama su sabo saboda su basu taba ji ba dama don ba taba zuwa dan shiyan su ko suka so kuma suka sami halarta ba da aka zo kusa da su sai ya zama ya musu saukin halarta saboda haka dukkan wayannan manufofi guda biyu imma ga wanda ya saba ji aka ya tunatu ko kuma ga wanda ya zama masa bako ya fara ji da farko wani abu dai da muke faɗi shine batun cewa shi addini yadda aka fahimce shi ga mafi yawan mutane da kuma yadda yanzu aka dawo da shi bisa wani sabon wata sabuwar fikira bance na kokarin mai da addini ya zama wani abu ne da ya shafi mutum shi kaɗai da wanda ya ɗauka ubangijinsa wato wani abu ne wanda ya shafi ɗaiɗaikun mutane ba su ganin shi a abin da zai iya tara al'umma ko ya gudanar da al'umma ɗin wannan fikira ta samo asali ne daga turawa waɗanda a dacen coci ke mulki a wajensu coci shi ke iko da sarakuna suna da sarakuna wanda suke su ne kamar shugabannin siyasa to sai zama kuma coci wato shugabannin addinin kirista kenan to shi kuma su suke da iko kan sarakuna ɗin to sai zama na ainihin su cocina ɗin sun mulkinsu ya yi tsanani a kan sarakuna don har ma sarakuna suka shiga tawaye al misali idan sarki ya laifi ainihin sai coci sun yafe mishi suna iya yanke hukunci a kansa akwai kissa mana na karanta a wani a net ne na karanta wani wani wani a ci da larabci wai al'akhta fi tarihi kurakurai a tarihi to daga cikin kurai duk ka kawo kurakurai da zaman daban wanda aka yi a tarihi to daga cikin su sai kawo wani babban kuskure da aka yi lokacin ya ce ainihin papa roma wanda shi ne shugaban addini na na kusan duniya gaba ɗaya duk lokacin hatta su romawa suna su sun mallaki duniya kuma su kuma sai suka zama sarakunan suna ƙarƙashin shugaban coci ne to lokacin sarkin ingila ya yi ma papa roma wani laifi saboda haka sai papa roma ya zantar da hukunci na cewa daga yanzu ya yanke wani mumini wanda iman da addini suke ya hulɗa da ingilishi saboda an hana auren yar ingila an hana a auren ma da ingilishi mata an hana ciniki ma da shi an yanke musu kawai sai sarki ya zama saboda shi sarkin ya laifi sai ya zama ya ga zama ajizi gaban al'ummansa ya kasa iya kuma mallaka musu komi yanzu ba inda da ingilishi zai je ma a karbe shi saboda fafaroma yanke masa saboda ka sai sai sarki ingila wani tunani ya ce to bari ma ya daina addinin kirista ya zama musulmi ingila ta koma musulma kawai to sai aika andalusiya a aiko musu da shehunan malamai su koya ma mutanen ingila addinin musulunci to lokacin su kuma musulmi suna faɗa a tsakaninsu sai aka rasa wane zai tura tura shehunan wannan yana shi ne zai tura wannan suna da rigima tsakaninsu to wannan rigiman sai labari ya yi yoyo sai fafarau ne ji sai ce ya yi da sarkin ingila sai aka fasa sauran karasa idris da da abin ingila sun zama su to wannan yana kawo shi ne don ku nuna irin karfin da fafaron da yake da shi yana iya yanke ma sarki to kuma aka ce idan sarki ya ma shugaban coco laifi to zai kallafa mashi wani irin nau'i na hukuma kamar ya ce ya tashi daga gari kaza zuwa gari kaza ya tafi babu takalmi da kafa ba takalmi sannan ya je ya zauna gaban shugaban coci ya turkuta fuskarsa a kura za ku fi lafi irin wani suka nuna a fil sai a sa toka habdi don a sauka sawa sa cikin shafi ne sai a sa habdi shi zan kautu maza fuska ne har sau ku ya bar wa ɗaya ya daga ɗaya ke mai sake burbuɗa ya karkara ya karkara ya daga sannan sai shugaban coci to an yaɗe mu to wannan wannan irin gallazawa da coci yake shi yasa sarakunan suka yi coci tawaye suka ce to daga yanzu addini ba zai sake sa bakin shi a al'amarin mulki ba sai aka raba addini da siyasa to sai wannan koye tasiri har zaka ga yanzu dan musulmi yana cewa siyasa daban addini daban addini wai abu ne da ya shafi mutum da kashin kansa lokacin ne kuma su ingila su masu kai balle suka balle papa roma suka kullo da nasu cocin suka ce cocin ingila har ya zama ma duk wanda ke da can duk wanda baya yin cocin katolika kashe shi ake to sai ya zama yanzu ma duk wanda yake yin cocin roma to kashe shi ake kuma su da suke sau kona mutane suke da wuta sai zama an kawar da coci ingila suka kirkiro soci sai daga aka aka yi dai coci ta waye sai yanzu mulki ya koma hannun bangaren siyasa shi kuma coci sai ya zama shi nasa sai ya koma ya rika addu'a kawai saboda an za a naɗa sarki sai shugaban coci ya zo ya addu'a a ɗora masa kambi a ka shi kenan amma ba zai sa a baki a sa'anin siyasa ba to wannan da yake su suka zo suka ci mu da yaƙi a nan suka barbaɗa wannan sai zama har wa'annan fikira sun shiga tsakanin musulmi har ma ana ganin cewa in mutum yana magana kan makoman ƙasa da daula da sauran sai a ce ai siyasa yake ba addini addini kai sallah tsakaninka da Allah in kuma ka ce wannan in ka rubuta musu cewa wannan ƙasa yadda aka yi ba addini sai ce an hana ka sallah ne an hana ka sallah ne ba an yi da ana sallah an samu an yi masa an samu shugabanni masu imani har gina masallatai suke suna ba da gudunmawa suna kai malamai haji kuma suna ba da dan abin hasan to kuma ya za a ci haka to su ne zama ainihin kawai shi sai aka samu su malaman addini abin da suke bida kawai shi ne su sami karkuwa wajen shugabannin siyasa su rika ba su dan abubuwa kuma da matsayi shi kenan an gama ana girma wasu a matsayin addini addini daban siyasa daban su kuma sai siyasa sai aka bar ma fasikai fajirai sai zama yanzu kusan siyasa an ɗauka sai fasiki wannan lokacin da aka kama imam marga imam khomeini aka kai shi daga birnin kuma aka kai shi tehran sai shi shugaban jami'an tsaro ya zo da dukkan girma yana sai ya sai ne ai shugabana kai malami tsatsarka na allah kana sa bakinka a cikin siyasa don su lokacin shi imam khomeini shi fara ya fara magana kan ya za a yi a ce shugaban sarkin iran ya sayar da al'umma ya zuwa amerika ya sayar da arzikinmu sauran malamai sun ba a ya babaro kai mai haɗa masallaci da wannan aiki har ma suka ga shi abin da yake wani kamar ma wani kazanta ne wani mummunan abu ne har ma su wa'insu malamai suka ja masa kunni lallai ne ne irin wannan maganganu sarki ya aiko masa cewa ya daina sa bakinsa a kanin sha'anin siyasa ya kuma daina taɓa amerika ya ce daina ta amerika sai ba za a race sai na ta magana kan cewa sha ya sayar da al'umma al'umma mutunci su ba amerika ko ya kashe mutum ba a kama shi a iran kotunsa daban ne ko ya banki mutum a mota dan sannan iran ba zai kama shi ba kuma suna ɗiban dukiya da yarsa ga mutane ya fama da talauci to sai imam yana sa baki sai su mutane sa ganin wannan abin da yake ba da hadda malamai aka ce wani a yadda suke faɗi aka ce wani ɗan imam khomeini ya shiga wani wani ya sha ruwa da kofi sai wani zai kaka ce aka tsaya sai an yi ta'afiri dan dan wannan malamin ya sha ruwa da wannan kofin sai an yi shi ta'afiri ba zai ka sha da shi saboda shi yana magana kan siyasa me ya haɗa malami da sha'anin sha'anin siyasa wato shi malam kawai ta kama ma akwai kar magana hausa ta malam ba ta wuce addu'a ita da duk yawa ta aikin malam gina a yi addu'a kawai a tashi to mu a nan kasantuwan an sami daula usmaniya daular shi usman dan godiyo kuma bature ya zo ya ci mu da yaki kamar da nake faɗi je kuma lalle bature bai bai mana ba ba baro da ya mana ba yana ya kawo da addinin mu ne ya kawo na a sarari ya nuna kuma ko a takardar da ake nada sarki ana nuna masa cewa lalle shi yanzu yana wakiltar sarkin ingila a takardar da ake rubuta masa amma a bashi sandan girma sakan dandan girma har yanzu ka da ka je fada din sa din sarki zai daina maka sandan girman sa zaka ga tambarin yahudu da sakandamin nasara cross har yanzu wanda suke mika hannu akwai cross akai da kuma tambarin yahudu kaga an nuna maka cewa an koma yahudanci da nasaranci kuma a kwaban da mai huji din nan wanda zaka ga an ce kan sarki da damara kaga mu mun ka ruka wasa muna yara cewa sai ka rufa baka ce ka mutum ya canji canja kan sarki ko dan mara to dan mara din da mara yahudi ne kan sarki kuma kan sarki ingila ne da cross akai an nuna maka yahudanci da nasaranci tsabanta an koma maka an ce maka dama ba addinin ka ake to amma so duk da sun ce su nizamin su ba ruwan sun cire hannun coci a hannun addini addini coci ya daina sa baki addini amma sun yarda cewa nizamin su yana karkashin addini ne don haka a ingila ita sarauniyar ingila ita ce shugaban cocin ingila shi aka bishop na kan tabar kamar wakilinta ne a coci to kaga kenan duk da suna cewa sun raba amma a aƙidance nizamin addini suke bi ko da to kuma addinin su ba wani abu ne illa kawai kan gare ma addini na gaskiya fandara ne addinin to shi ne kuma suka kawo mana sai zaman yanzu an ɗauka shi hanyar addini daban hanyar don kowa kuma da ke ce muka na imam khomeini wannan jami'an tsaro da ce ya sai da me zai saka sa kanka a cikin wani abu ce kaga siyasa al'amari ne na lalatattu irin mu yanzu maka sai ce kaga kamar ni ina faɗan shi kan shi jami'an tsaron da ya ka ya ce kaga kamar ni ina kaza ina kaza ina fasikanci da yake ya ce ina ina zina ina shan giya ina kaza ina kaza kaza to kai kuma tsarkar mutum ba ka iro ka zo ka saka bakin ka siyasa wannan siyasa irin namu ne lalatattu sai imama ya ce masa kagan ya ce ya ce to in siyasan ku ci irin wannan na bar maku ni ba wannan nake magana ni ina maganan siyasan amirul mu'minina ne siyasan amirul mu'minina to amirul mu'minina bai rike al'umma ba to ina sa ake batu shi to ni kaji siyasa nake ba amma wannan kayan ku na ba su kai da ma ranku ne da ba ba cire ta kayan ku ku rike kawo amma na aminu ne nake magana to mu ina ina kawo ku ni mu anan da yake ainihin an sami daula usmaniya kun bato da ya zo ya kwata sai zan mutanen mu na nan da nan suna da saurin fahimta mun zauna da wani wani malami mutumin pakistan islamul haq tun farkon tun cikin saba'in wani yake shi ke ne kiran kiran jimin yana mamaki yadda mutane mu suke da saurin gane abu yace pakistan da aka yi ta magana ba wanda zai gane da kake cewa saboda su ba a taba kafa daula haka kuma ko a najeriya ba in kai kudu kana gaya mutane za ka sun muka garo su ba za su gane da kake cewa saboda su addini bai mallake su amma wannan tun da addini ya mallake mu bature ne zo ya kwace mulkin da kayan magana kowa sai ya gane abin da kake faɗa da ka ce za a koma madina kowa sai ga da sauri kawai ya gane me kake cewa na san wani malami mun ziyarce shi a Bauchi muna muna muna gaisa mu lafiya da shi sai muna ga masa mun da wani wannan shi ba tun shi ya kai shekara wajen talatin da suka wuce sai ma ce masa abin da fa muke nuni ba muna nufin addini ya dawo ne fa ya yi iko ka ya ce ai na gane da ba ma ba na ba ne aka kwace sai ka ce ga ba abin da abin ne ya hutar da mu ma sai da ba namu ne ya kwace ne to kaga ba wato ba sai ka tsaya kana mutum dogon bayanin dawon addini ba nan da nan zai gane dawon addini ya san cewa addini ne ke iko aka kwace aka aka ce yanzu ba addini ba aka koma da addini gefe aka ce ta malam ba ba ta wuce addu'a to yanzu an yanzu muna kira ga cewa lalle addini dawo ya iko to amma tambaya da me zai iko kuma wa da suwa in ka ce da me sai mu ce maka eh da addini to amma addini yanzu kun ga daidai wannan lokaci kowa yana fassara addini yadda ya ga dama yanzu bature ya san yadda ya kurɗo kamar bayanin da muke da jiya ya zo ya shiga wannan bayanin wani addini da yanzu kullum sai ana kamar ba a ma san addinin ba kamar wani sabon abu ne wani sai fito da wani salo sai ya zama ana ta firgita mutane kamar kai ka ce dama addinin mutane ba su gane shi ba wata da'awa da ta kunno kai a ƙasar nan kusan shekara ya kusa arba'in da suka wuce ita sai ta tuni cewa dama addini bai shigowa wani wani maramin ya faɗa kila mutane za su ji ana tsawa a rediyo ya ce wai addini bai ma shigo ƙasar nan ba wai irin wansa ne shigo kowa ne sai zo yana ƙoƙarin ya fassara maka addini ya ba ga kamar dama can ba a san shi bane ga wani sabon salon fahimta don haka ne ba da ka zo kana wa'azi kowa sai ce to shi kuma me yake cewa ruhu yana tsammanin ko wani sabon addini ka fito masa da shi to me yake cewa sai mu ce muku haba jama'a addini din an jahilce shi ne alkur'ani guda nawa ne an tattara su ayoyin alkur'ani kayyadaddu ne daga bango zuwa bango ba ƙari ba rage na'am in an zo fassarawa tana yi a sami sabanin fassara in an zo hadisan annabi tana yi wa wani yana da wani hadisin wani baya da shi amma ne sassauƙan abu ne addini ai tunda allah ya baka hankali in ma an samu rawaya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba sai a sa a ma'auni ba an sai a sa a ma'auni in ma wani ya zo ya ce ga shi ga shi fasara ne sun ce to shi kenan kawo wannan haka mu gani kai haka ka bayyana ka to a kawo wannan kuma to a kwatanta to in ga jihotun ya fara cewa to lallai a yi fada ne a kashe wanda ba ya gara yansa to ba addinin musulunci yake magana wani addini ne daban domin inda addini ne ba zai ne ba zai nemi ba zai kiyaye kawo hujja ba a kawo in ma ruwa ne a kawo wata mana in ta karɓu a ce wannan ma ba a ce eh to wanne tafi in ma in ma ai an sami sabanin fahimtar addini amma mu ba mu ganin sabanin fahimtar addini ba addini ne ba mu sani ba ba sabon addini kuma ce nema ba shi wannan musulunci ne kuma yana nan alhamdulillah Allah kuma ya kiyaye shi amma yana bukatan kyakkyawan fassara ba fassarorin da ake fitowa da su na neman kautar da mutane daga tabarki don haka zaka suna kokari lalle irin da su tabbatar da cewa wani fassara suka baka na addini na daban wanda zai ba da zai biya bukatunsu wannan rubutu sun ma rubuta ne zaka iya samun shi a intanet da suka ce ainihin su america sun lura yanzu musulunci na dagowa to kuma da ke tsagowa akwai rigima tsakanin musulmi da su su akan cewa wani fassara ne na addini yake daidai saboda haka su kuma yammacin duniya suna da bukatan fassaran addinin musulunci wanda zai dace da muradin su ba zai kawar da nasu muradin ba saboda haka suka raba musulmi zuwa gida uku suka ce akwai waɗanda suka kira su masu tsatsauran ra'ayi akwai masu matsakaicin ra'ayi akwai kuma akwai 'yan gargajiya akwai masu addinin gargajiya wanda suka ɗauka addini kawai sallah da salati ne zikirori kawai ba ruwansu da ba su a bakinsu a komi ci su so ne na gargajiya to kuma bangare na biyu shine na masu tsatsaura a wanda suke cewa sai a dawo da addini ya iko to sai kuma na 'yan matsakaita su ne wanda suka karanci yammacin duniya su ra'ayinsu irin na turawa ne amma su ba su zama kirista mai sa su musulmi ne amma kuma ra'ayinsu irin na turawa ne to suka ce to wanda suka fi haɗari su ne masu tsatsauran ra'ayi wanda suke cewa a dawo da addini amma kar waɗanda kuma ba su da haɗari su ne na gargajiya wanda suka ɗauka addini zikirori ne kawai wanda kuma suka fi kusa da yamma su ne wa yammatawan da suke musulmi gashi kaka da yammace kaka musulmi wato kaga mutum gashi sosai komai sunansa na musulmi komai na musulmi amma kai hulɗa da shi za ka ga bature ne saboda tunanin shi irin na turawa ne amma bai bar musulunci ba bai ce shi ba musulmi ne amma tunanin shi irin turawa kila zai je masallaci ya yi juma kuma an magana da kila ma yana wayansu abubuwa miyagu da turawa suke yi kuma an magana shi to ai shi ma addinin ba tsauri ba ne ce ha to su bature ce to wannan shi ne inda so samu ne duk su mai da musulmi moderator wato irin moderate wato su zama daidai irin wanda suke ga su musulmi amma ga su kwakwalwarsu irin na yamma to da za a samu wannan to da zai zama daidai kamar yadda suka yi kokarin su ma kirkiro da addini shi yin irin wannan a turkiya wanda kamar ataturk da karfi da yaji ya ce ni kawai dole su zama turawa ya tilasta su sa kaya irin na bature shi turancin nasa ma har da sai dole ka sa kaya irin na bature lokacin turawa suna sa marba yanzu turawa ba su yayin komi akan duk galiba kansu ba komi ba su sa komi a kansu yanzu na su da matansu yanzu kuma yayin da suke ke to lokacin suna yin sa marfa sai ya doka dole kowa ya sa marfa kuma ce kowa canza sunansa ya zama yana da suna irin na bature don bature duk yana da wani suna da yake ce mishi saniya suka kware su ce mu ma sai marfa mun ce to ko a ko kuke da abin da kike ce mishi saniya mu abin da muka sani mutum yana da sunansa da na mahaifinsa ne mu san ana da wani abokin sunan shi saniya ba to su samin auren su sunan iyali ne wanda yake gara wasu kan ɗauki kaji an ce dutse ko kifi ko jinka ko daji ga wani bush ba bush forest sacha sacha aiwa ainihin mai jinka kenan ga bush house sacha house irin wannan da sunan wuri har da fish da fisha kifi kenan da mai kamun kifi to su kifi su kowane su kowane iyali da sunan su aka sunan nake wani iri to wai sai kowa ya sa aka na shi ma kansa sai ce yanzu da sunan shi mustapha kamal ne yanzu ya canza tun zuwa sai ce kemal kemal ataturk sai ya kirkiro ma kansa sanin kemal ataturk shi kenan kaga da mustapha kamal ne yanzu kemal ataturk kaga sai nan kowa kuma sai sai sai ga sunan su ozulo ogulo guru waye ka ji suna barkatai ba ko daɗin ke da sunan har wata ta yi furminsa sunan ta ton sisila ita ma babban musulma ce amma aka ganta ta ma kanta ba komai ta sa ɗan ɗingilallen kaya ta ɗan sa irin yadda dai bature yake shiga kanta ya waye to su su turkiya da irin irin yadda turkiya ta haka da turawa su da duk musulmi sun zama kana to shi kamar a tatuka har ma ya so masallaci ma a canza shi maimakon ruku'u da sujada da tsayuwa a sa kujeru sai a sa kayan kiɗa kawai sai a rika ya kuma hana kiran sallah da harshen larabci ya ce dole sai dai a yi kowa ne da harshen turkiya sannan kuma masallaci ba za a yi sallah da harshen larabci ba sai dai a yi wake-wake kawai da irin an haye siyo gangunan instrument din abin da aka mama ran wani wani wani din an san siyo su na masallatai aka sassa kuma aka haramta kiran sallah duk da ya ce Allahu akbar Allah sai harbe shi kuma aka haranta aka karanta ana karanta alqur'ani da da harshen da ya sauka aka ta kashe mutane ne da aka ce yana karanta shakar ka kashe shi sai yanzu har su mutane suka dinga tserewa ran da kam kemal da ya mutu kemal a tatuka ya mutu ranar mutane suka fito daga koguna sai zama da yawa sun haddace alkurani a koguna ya ta karatu din da ya haramta to da za su iya irin na kamar da sun yi sai zama musulmi dole ka an tilasta mashi an maida addinin ya zama wani abu daban to wannan bai yiwu musu ba to wannan yana ga muku da suna cewa moderate dai su ne akalla ga ga ga shi musulmi amma kwakwalwarsa irin na yamma haka irin wannan to amma ba zai yi ba suka ce wannan ba zai yi ba saboda su yan gargajiya da yan excellence idan suka karfafa masu wannan sassau su ra'ayi din za su sa su waɗayan su kansu yan gargajiya ba su ba sai da waɗannan ba saboda ka su tafi a hankali suka ce to yan gargajiya kuma su kuma sun da su suka fi rashin haɗari to su ma sai a tafi da su a tun da su ba ruwan su addini a wurin su ibadodi ne kawai zikirori ne kawai to a tafi da su amma suka ce su ma fa kar a ɗauke su cikin sauki don su ma suna da haɗari domin su in suka ga wani abu suka ce wannan aka ce wannan haɗari ne ga addinin musulunci bar ganin shi ya ɗauka zikiri ne sai ka ga ya ɗauko makami zai rigima suka ce to su ba a tafi da an zo an gare kar ka ɗauka lafiya to waɗanda suka fi haɗari su ne masu tsantsauran ra'ayi suke ci a koma musulunci ka ce to waɗannan kar a ce za a yi faɗa da su ne kawai a yi ƙoƙari ne a kurɗa cikinsu a fito da wani ra'ayi na tsantsaura na koma ga addinin musulunci wanda in an yi musulunci zai zama na yamma ne wato ɗan gwagwarmaya sai a shigo da gwagwarmayan sai a yamu gwagwarmayan sai ya koma yana gwagwarmayan taimakon yamma ta haka nan suka kurɗo har suka kafa ƙungiyoyin jihadi sai zama gashi an ce gwagwarmaya jihadi ake amma kuma domin maslahan yamma kuma waɗansu samari sun ɗauka da gaske ne suna shiga ba wai ba munan ba su sami samarin da suke musu irin wannan ba amma a ƙasar larawa sun samu za ka mutum sosai yana takbir ya je ya faɗa mutuwa kuma yana faɗa shi bai san faɗan yana mai isra'ila ba ne amma shi a iyakan gaskiyarsa yana jihadi yana kuma shahada ne saboda ainihin ana an ta cuccusa masa wannan suka ce to yadda za a yi su su fito sai suka ce ma suna iya fito da 'yan gwagwarmayan su ma kawai to su fito da 'yan gwagwarmayan su to mu a nan tun da wannan harka ta fito kun ga dama za mu fuskanci wa'annan matsaloli kun ga za tun da sun san namu yana bukatan komawa ga addinin musulunci saboda kaya za su yi daga cikin abin da makwadan wani misali akwai abin da suke lokacin da suka ji an ce muna fim din shehu usman dan bodo to su america sun ce su lallai akwai hadari mu mai fim din suka ce idan su suka yi fim din za su yi ce suka ce in mun muka yi to za mu nuna shehu usman dan bodo a matsayin malami mai jihadi suka ce wannan hadari ne babba domin sun yi sun ce kamar da suka ce sun yi nasara wajen canza tunanin mutane dangane da shehu usman dan bodo suna ganin shi a matsayin sarki yadda kuma za ka mutane sun ɗaukar shi usman dan sarki ne to sarkin ina dan sarki ne dan wani sarkin shi usman dan bodo malami ne mai jihadi to wasu suka ce in mun kai za mu nuna shi a matsayin malami mai jihadi kuma lalle a hana wannan sosai amerika ta umarci gwamnatin najeriya a hana mu bibin saboda su za mu nuna shi a matsayin malami su ku sun nuna shi a matsayin sarki to kaga kenan sun san cewa akwai akwai akwai akwai wata harka da ita wannan harka tana da barazana tunda ba ra'ayin su take bi ba to kuma akwai batun dama in dai baka bi ra'ayin su ko su ko su juya al'amarin ya zuwa maslahar su ko kuma su kawar da kai to tun da yake kurko wanda yunkuri an ta tai yanzu ba daina ba a ta kokari a ta kokari a ta yi kurko a ta kokari a ta kokari sai su kowane sai sai sami fashar in an gama sai aka bai bai nasara ba na baya bayan nan wannan shi na yan tawayya operation hijack wanda ya kare shi ma suka san cewa bai nasara ba to kowane amma ba sun kyale ne bane su kurɗanan su wannan su wannan to tun da akwai haka nan akwai batun wani abu guda mutum zai iya ganin cewa daga shekaru kamar talatin zuwa yanzu zai ga cewa ita wannan harka kullum tana gaban kullum tana ta gaban kuma duk yunkuri na murkushe ta ko da karfi ta waje ko ta hanyar kurɓawa da sa mata fitina a cikin gida duk baya nasara to wannan bayanan hukumi lafiya lau bane na san cewa ainihin in aka kwatanta mu da wa'yansu ko in ce musu harakat ko kungiyoyi za a ga mun bambanta alal misali za ka ga mutane da yawan gaske suna wani nau'i na kungiya na addini amma gaske maganan ka dube su sosai za ka ga ba su da wani hadafi in ka dube su kowane in ga za ka sami shi kawai yana son kowane kowane shek ko ustaz yana son ya zama shi ma dai ya dan ya dan gini ne haka ya zama babba abubuwa na zuwa cikin sauki rayuwa ta yi rere don haka ma ainihin su idan suka dan sami abin hasafi da yake hukuma su kan dan mara masu baya haka idan hukuma ta dan kawo dan abin hasafi inda dan kauri yanzu zai koma ya harari kan da ladidi ya ga ladidi ke sayin da kika nufa dama mata hudu to zai zai zai zai saki biyu ya ya siyo wasu guda biyu yanzu kuma kaga gida ya dan fara cancanzawa abin abubuwan ci sun fi yanzu kaga ma da ya fara dan taiba in ya zauna sai mota ta dan lotsa haka to sai kaga kusan kowa abin da ya dame shi kawai sai kuma ya hango wani malami ya dan fi shi sai fara jin haushi shi ma gara da ya dan dauko to amma a ce wai ina ne manufan ku ina me kuke hankoro san babu illa iyaka dai shi a ƙashin kansa ya zama babban mutum babban malami illa iyaka abin da ya dame shi ka ce akwai wani hadafi suna hankoron wani abu lalle babu sai dai suna jin haushin duk abin da ke dagowa don kare kare zai kawar da su don haka suka ji haushin harka abin tana kwashe masu mabiya kastomomin su tun da mutum yana da shagonsa na sallah kastomomi na zuwa to idan yana abubuwa kuma yanzu da waɗannan kastomomin ne yake nuna ma manya don abubuwa su shigo to idan ya kasmomi sun fara watsewa ya fara haka ya fara haka da ce na suke za ce ga inda suke shiga sai ya ce to lalle sai ka ga fara bambami dama sai da muka faɗa muku dama an faɗa a hadisi ƙarshe za a ga wasu fito suna ta za ka wasu zaka mannan addini amma ba addini ba ga yawan sallah ga yawan azumi kaga mutum mutum salihi amma dama an faɗa mana irin wayannan a guje su ja kai mana wani wani wani irin hadisi ne wanda don Allah ya wani wani wani ya ce ai da ba an faɗa aka ce za ku gansu in ku kwanta sallan ku da sallan su za ku daina sallan ku in kun kwanta azumin ku ga yawan karatu Allah amma ba addini bane shi ba kuma shi addini bai da alhama ko da aka yi batun hawari suna yawan sallah da sauransu ba sun bace saboda yawan sallan bane sun bace saboda sun bar wilaya ne amma yawan sallah ya batar da mutum in sallah ta ɓarar da kai to me zai shirya da kai kenan inna isra'ata da halin fasha yi wal munkar su hawariji ba su ɓace saboda yawan sallah duk da suna yawaita sallah sun ɓace saboda sun bar wilaya ne sun bar shugaba a kiki suna neman shugaba amma sun koyi sallah din wajen shi shugaban ne to sai ka ya fara da wancan ainihin ana kwashe mashi kastama to yanzu da yawa suna ganin a kama ana kwashe musu kastomomin su saboda su basu da hadafi har kuma wanda suka makaranta akwai wanda da yake yana kokawa dangane da makarantar su sun sun irin makaranta nan da su ake haya islamic studies to sai ga duk yaran da suka koyar kuma sai suna taraka mu koyar da ɗalibi sai kuma kuma wuce dalili shi ya koyi karatun addini ya ga inda ake addini ko ba kuna yi bane amma kun koya masa ko yana neman aiki ya ai ina zai aiki da addini ya ga inda ake aiki addini sai koma can saboda haka da yawan wanda suka kokowar su suka suna tare da harka saboda su sun ga inda za a za a yi za a sa wannan abin da suka koya a aikace can an koya musu zore nan kuma ga practice to saboda haka suke to wannan wannan ka duba ta wannan zaka ce har wala wajen janibin nizami shi ma an ka duba har su ma sun sun itirafi da wannan sun itirafi da cewa mun bi su nizami komai na za ka yi za a gan shi a tsatsare an tsatsara abuwa har kuma wani sai su kwaikwayo mu in sun kalla da ido sai su masu je su kamar wani wani ustazu da ya shi ma ya samu su suka sa bakaken kaya court da kawai su ma yan security shi har rannan aka zo aka cafke shi aka kai shi abuja a gidan kaje ka ce ina mana kowa na ji tsoro kai ce an kama da shi ma a kama shi to ka ji harasa ina harasawan kowa ne ya zama a guje sai zama so yan uwa ne ma kawai suka bayyana aka ba aka faɗa a aka rubuta a limizan amma amma aka san abuja aka kai shi to har ma wani cikin samarin su ke tare zo da almizan ya daga ya ce ba ba mu san an kama malam ba in ba domin albarkacin wannan jarida ta musulunci ba ya ce saboda haka ina kira ga yan ƙungiyarmu su yi abu uku na ɗaya su samar da jarida irin wannan na biyu to wannan sassau a kira a yi jarida to na biyun ya ɗan fi tsauri na biyu su samar mana da shugaba ƙwara ɗaya mu masa biyayya na na uku su yanke da hukuma ba su ba gwamnati ai kaga kaga ai aka yaga ne na kungiya take da gaza ai na ake samun abin hasan abin kuma ya za a yi shugaba kwara daya a rali kowa yana son ya zama shine babba ko da kaji aka aka ce ake ta batun jihadin Sheikh Usman dan Fodio ai ba shehu kadai ya jihadi ba ko kaka ji an ce shehu shi ya kafa jama'are shi ya kafa Bauchi shi ya kafa Gombe amma bai tafi wa'annan wuraren ba shi ya kafa Adamawa amma bai tafi wurin ba dalili saboda duk jama'an nan duk gabaɗayansu sun ya zama sun gabaɗayansu sun yadda su zama sunansu dan Fodio sai suka baje suka zama sunan su kwara daya duk suka su dan fodiyo to idan ko mutane suka zo kowa ya ce shi shi ma shek ustaz alaram rukawai kowa zai ga nasa to ya ka gani ina za a je to su wannan challenge da wannan ya ba su ai ina fa ko jarida ma sun ta koyon kudin za su yi sun kasa ai sun sun yi sai ta baje in sun yi sai ta sake bajewa saboda to za ta gaya mutane to duk da cewa ka ina gaya maka wani ku cewa akwai akwai mu da abubuwan da wasu ba su da shi amma ba ina ce maka komai namu lafiya lau bane muna da nizami alhamdulillah amma nizamin namu ma mu a wajen waɗansu na kwatanta mu da waɗansu za mu ga muna da nizami amma ba su ne abokan kwatanta mu ba mu dubo inda suka fi mu ne ba wanda suke kasar mu ba to za mu ga cewa da sauran mu a nizami da sauran mu a wurin sadaukarwa da sauran mu a wajen kyawawan ɗabi'u to mu ba wanke kanmu muke muna cewa ne yanzu lazim ne kowane mutum ya ga cewa shi a ƙashin kansa ya yake yi makansa hisabi domin kana cikin jama'a kamar wadda misali na ba 'yan tawaya lokacin da suka balle su ba ce in kana cikin jama'a kamar ka shigo masallacin wasu sun bulbula turare suna ta kanshi in ka shigo masallacin me za ka ji yawa da yaro to ya yi wani wani baware ya shigo sai ya kanshi an dubana ta kanshi alhali in ya zare waje guda sai a ji abin nasa sosai saboda ka bar ganin an jama'a an tafi an shekara to kai ya kake a ciki in ana kanshi ne kai ma kai kaɗai kanshin kake yi ko ko kanshin wasu ne ya daidai ka in duk ana da ilimi kai ma kana da ko ko ilimin wasu ne ka shiga ce kace da akwai ilimi in ana yawan kula da ibada yaya kake kai in ana da amana kai ya kake inda irin wayannan wayannan shi yasa ainihin a yawan taruka nan mu kai kwakwabarto su shi asiyan mutum ya zama shi ahalin wannan addini ne to kullum na kan faɗi wani abu na kan ce idan na ga a cikin yan uwa suna yan uwa suna ɗabi'a irin na yan najeriya to sai in ga cewa to ba sauyi ana na a najeriya idan ko na ga sun bambanta to rasa abu wanda ya zo ya ce zai gyara ka kamar da bahaushe ke cewa idan wani ya zo ce maka zan baka riga suka ce dubi ta wayarsa ko ka sami kamanta ko ƙasa da ita in ka ga mutum da raga ya ce to zan baka riga to ka san zaka sami raga ko ƙasa da wannan da ka gani a wayar idan ko wani hannunsa daka daka da bakin mai ce kawo rigan ka in yanke maka to kai ka san yanzu in ya damu rigan ka sai da illa masha Allah saboda ba wanke ka zai zai kasanta gani saboda haka ainihin dole ya zama waɗanda suka ce za su kawo sauyi su zama sauyayyu ana ce a ce na sa cikin mawdu'ai din akwai batun akhlaq da a baya kan taba ganin gina shasiyan dan uwa musulmi mai gogor mai cewa dole ne ya zama fa shi mutum ne mai ikhlasi a zuciyarsa yana yin abinsa tsakaninsa ga Allah ya zama yana da kyawawan saluk in an yi magana ya faɗi gaskiya in ka zauna da shi kaga shi mai riƙon amana ne mai kyakkyawan halaye duk ta kowane janibi to ya zama ya sifatu da wayannan sifatin ba a yi hulɗa da shi a ga yana da cin amana to in dai zama yana cin amana tun da amana za a bashi nan gaba kaga idan idan idan mutum a ƙauyen su yana satan awaki wuce mai yawa idan aka idan idan aka ba shi amanan shanu ne zai faru to idan idan aka ce shi ne ministan jiragen sama ba kasar zai to aka ba shi amanan kuma tarakta aka ci tarakta din ainihin aka yi hadari iska ta kwashe tarakta to idan aka ce shi ne ke kula da sha'anin jiragen sama ba ai ka san jiragen sama za su bace to ka gani saboda haka idan ko da agwagi kaga mutum yana ɗauka to lalle kai hatta don tun da kaga yana ɗaukan agwagwaran da aka bashi shanu misali ya zai sunguma saboda haka idan mutum yana cin ƙananan amana wanda ake bashi to in aka bashi babba kaga shine aula da ci ai ko saboda ka dole zan mutum ya cin ba maciyin amana mai mai riƙon amana ne kaɗan in kaɗan ne hannu a ga ya rike to an san zai rike babba in kuma yanzu mutum ya kame ya kama kansa to zai zama kamammi in ba a in ba a ja ra'ayinsa da ɗan ƙaramin ba za a ja shi da babba ba in ko aka ja shi aka ja shi da ɗan kaɗan idan kwaɗayin ɗan abu ɗan kaɗan ya ja shi to in babba ne gwamma ka ga tafi kenan to dole ne ya zama ainihin asuluk ɗin mutum a ga wannan sannan kuma dole an haɗu haɗuwan jama'a gaba ɗaya a ga abu alamun cewa lalle ana da fika da cewa sauyi zai fito ta nan kuma kwanan nan aka yi sauyin gwamnati mutane sun gaji da tada kowa ya gaji kuma mun yi murna da aka sami sauyin mun ji daɗin wa'ancan azzaluman sun tafi to amma ban ba mu da tabbacin cewa yanzu komai lafiya ne saboda akwai tsofaffin koraye suna nan kuma san cewa ba a ba a kora ajiyar nama to kuma suna nan yanzu suna an bayan kwana biyu canji canji canji canji in aka laluba za a ga canji yana ta ana ta abubuwa ana in aka bankaɗo sai a ga kai ba ƙaramin sauyi aka samu ba sai su ce ai da ce sai su yanzu ma sata cikin ruwan sanyi duk lokaci ana zura maka ido yanzu ba mai kallon ka ka gobe ka sa ya canji canji canji sai to kaga ba mu aminta cewa wai komai lafiya lau ba saboda ba ba mutane ba aminta tuni wannan aka aminta ma aka miƙa ma to lokacin da juyi zai zo wanda za a ga wa'yan mutane suna da fika da yan uwa cewa su ne za su fidda su to dole ya zama da gaske dole ya zama da gaske a yayin da ainihin aka sami sauyi a iran alhamdulillah an sami mutane masu ahaliya kuma da yawan gaske da yawan gaske ba kurɗa wanda waɗannan mutanen ba su yi ba su kawo su ɓata al'amari ta ciki amma ya gagara to makotun da gashi ga yadda muke idan al'amari bai kai inda ya kai yadda ya kamata ba to gaskiyar magana nan da na sai abu sai a yi kurɗuwa al'amura su lalace za ka yi manufan irin waɗannan mutamarori su ne su ɗan uwa ƙashin kansu a kwakwafa su to na san an taɓa janibobi daban-daban banda akhlaq an taɓa ma har da alaƙatar zaujiya ko da larabci aka yi ko da hausa to masha Allah to alal misali zan ba ku ɗan misali ne ni dai gaskiyar magana abin ya kan tayar wanda hankali dangane da da yawan yan uwa akan sha'anin aure idan aka sin auren su da zaman su na aure iri da yadda mutanen gari ke ba wani bambanci to wannan kuma ya nuna ba wani sauyin da zaka samu idan kana son zaka gyara ƙasa in mutum zai gyara ƙasa ya kyautata ƙasa dubi gidansa ka duba ka ga gidansa ya nizamin gidansa yake in bai iya tsara gidansa yadda ya kamata ba zai muku tsara mu ba san ku to alaƙan yin zauji a tsakanin yan uwa da yawan gaske na daban takaici don aka kawo koke-koken irin wannan aka kawo sai kaga ana ta warware abubuwa wanda sun kama da su sun zaɓi kawai su rayuwa ne irin wanda ake na al'ada alhali addini ya ga yadda yake addini mun san bakam da yawa ya kan wuya ta karanta abu ka aikata sai ka ga modern amma muna da modern za a ba ya kamata ya zama a gidajen rayuwarmu tsakanin matanmu da 'ya'yanmu a ga tsari ne irin na addinin musulunci in kana son ka ga musulmi ka ganshi in ka ganshi a zahiran ya maka kama da musulmi in yi magana ka ji musulunci in ka je gidansa ka ga musulunci to ka ga musulunci ke to nan gaba irin wa'annan aka ce an miƙa masa amana to musulunci za a gani to al- ga alama wasu kan ga kamar alaƙan aure ya kamata na al'ada kaman ya fi sauƙi ne kamar suna ganin shari'a ta yi musu ƙaibi ƙaibi ne ta yi ta takura su ne saboda ita ko al'ada ta ba su mafita kawai sai sai- sai suka fi son su yi al'ada ne alhali zalunci ɗan mummuna abu ne shi shi al'ada ɗin zalunci ne ya ɗauki haƙƙin wani ne ba wa kai za ka zo gobe kiyama a- a caje ka da cewa ka ci haƙƙin wani na ma al'ada ya baka ya kwace haƙƙi domin al'ada kusan ita mace kayan namiji ne kawai ya sarrafa yadda ya gada muna ƙoƙarin sassa- sasanta wani aure da wanda amma ba dan uwa bane dan uwa ne na zumunci ba na harka ba ya ce ko dai ta bai da nake so ko ta sa inda zama ba kawai sai in ce masa a'a ba haka ake ba kai mutum ne ita ma mutum kana da sh- ra'ayi kan sana da shi kana da su'uri kana da shukuri aure ba haka ake yi ba ba bin ka za ta yi ba kana da haƙƙi ne tana da haƙƙi ana ba kowa haƙƙinsa haka tsarin yake su kuwa al'ada dama kawai shi yana son yin abin da yake so kawai haka za a yi kar kar a ja masa kar a ja da shi kawai ni ce kaza kawai sai a yi haka nan kawai. a ce mai gida haka yake in ba ka ba kar a tafi akwai ma wani wani jarumi shi ma ba ami ne jarumin nan zan ba ku labarin shi shi ba a gaddama a gidansa sai saki kawai haka shi bai san adadin ma matan da yake ya aura ba amma a garin su ba a bashi aure sai ya je wani gari ya aure amma fa shi dama ba a gaddama da shi in ya ce kaza aka ce ai ba haka bane to ta tafi ke kana ruwan gwarzo to ba haka bane kana da haƙƙi da tana da haƙƙi kowa ne da haƙƙinsa ne ana ba kowa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa ne to na san al'ada yadda take take haka nan su al'ada su su a wur- mai wa mutum ya zaga rayuwar al'ada din ke ta ba ya ga cewa da sauƙi saboda yana zalunci a zalunci suna jin daɗin zalunci da suke ba saboda haƙoƙin wasu ke tattarowa to idan a- a a haƙƙin rayuwar aure sai ya zama namiji ne aka ba haƙƙin mace ɗin, ita aka hana ta sai ya- sai namiji ya ji da daɗi sai ce a sha al'ada ta mafi to amma za a tambaye shi gobe kiyama haka ba kaga kaga kaga ba daɗi bane ya za- ya zama kana zalunci ko kuma ita mace ita kuma tana jin daɗin saboda an ba ta wa'insu abubuwan da shi kuma ba haƙƙinta ba ne bisa al'ada to shi kuma akwai tambayoyi saboda haka a- a- a- a- a kowane janibi na rayuwa a, sawa'un ainihin b- b- b- an yi- an yi magana kan hadafi ko hadafi mutum ya san ina aka dosa an yi magana kan kiyada ban san me aka ce dangane da kiyada din ba amma na san cewa mut- a, su- sauran mutane suna suna kallo suna kuma ganin cewa an- al'amarin mu akwai nizami akwai nizami suna ganin wannan amma kan mutum ne mun ko bai ce mu ba muna son nizamin ya fi nizamtuwa hakan ta yadda idan mutane suka shigo ko wani mutum ɗaiɗaiku suka shigo cikin mu suna shigowa za su ga wani abu ne tsararre kawai sai su- sai su bi sahu kawai za su su gani amma ba- ida- ida- ida- ida- idan suka zo da yawa suka zo da wa'insu abubuwa irin nasu ya zama kowa yana irin nasa ne za mu koma gidan jiya to dama dai makasudin wannan kenan akwai kwakwa dai eh, tunanin mutum da kuma salo kudinsa kuma wani abin da nakan ta ƙarfafa wa mutane nakan ta faɗa masu a kowane taro a ko'ina cewa wannan abu za ka yi ne saboda allah domin ka sami tsira gobe kiyama wato ka ba da gudunmuwanka ne wata harka ta addini domin samun uzuri gobe kiyama wajen Allah domin samun tsira a wajensa saboda ka tun da kana yin abin ka saboda Allah ne ba ruwanka da yunkurin cikas nan mai kawo cikas ba kuma ka hassada ga wanda shi ko ya fi ka sai ma ka yi hankoron ka kamo shi ba ku kuma ka jin haushin mai adawa da kai saboda ba ba rage maka komai zai yi ba kai dai kai abin ka kawai amma in kana yi ne domin kashin kanka don don ka cimma wani buri na kashin kanka to lallai kan fara da jidali shi kamar sauran mutane muke bada musu haka nan ne ga rukuwa ne yana yana kokarin shi kashin kansa ne kawai shi yasa aka ganin tsakanin su ya su sai ga ana ta faɗace faɗace saboda wani yana ganin wani yana neman- yana neman ya fi shi saboda haka ma har sai sai kokarin ya shi kuma ya yi wani abin da shi kuma zai wuce wancan amma kai ka abin ka saboda Allah in ba ruwanka in wani ya zo fi ka sai ka kore ka kamo shi ba ka fisgo shi ya dawo ƙasa kai ma sai ka ƙara ƙaimi ko ka kai irinsa ba tare da ka yi ƙoƙarin fisgo shi ya dawo baya ba to mun san ba za a ba za a rasa in ana wani abu da al'amarin mutane in ana aiki tare yana da wahala aiki tare yana da wahala dole ne in ka tara mutane sai ka ga irin wayannan abubuwa sun shigo to mutum kare damu da wannan kare ce sai komai ya zama daidai sannan za a miki ya fi ta yi kawai ai ta ta yi da matsaloli da matsaloli amma ya za a yi a ana magani ana tafiya da matsaloli ta tafiya kawai kaga kamar na kan da wani misali ce kamar kana tafiya ne akan hanya sai ka zo daidai wani wuri da gargada karkarkarkarkar amma can gaba ba ba gargada sai kai bakin ka ce sai an kankara gargadan sai ka jira nan sai an kankare an yi kwanta ka wuce amma ka tunkar kwaran kwaran sai ka wuce ka tafi ka in ka wuce gargada saboda ka ita biya haka take wani lokaci akan samu daidai wani wuri da dan wahala amma a miƙe a daidai ga sai a wuce insha Allah wa rabbi idan aka ga matsala kar a ce sai an kawar da ita sannan za a yi gaba ba za a yi gaba a ta wuce kawai sai da ana nan aka yi na matsala sai a yi ba ta ba an huta insha Allah wa rabbi da fata Allah ya samu amfana wa sallallahu alaihi wa sallam wa salamu alaikum wa إمام البراءة لبيك a yau khatamar mu'tamar ta zo shinkafi ta yi ɗumbin albarka mu'tamar ginin yan uwa duka akan mu gane menene harka da safiyar da babban bakon mu maulan mu zagzaki dan albarka an muhadarori masu yawa tun alhamin zuwa asabar zaka kowa ya yi bakin kwazonsa ga abba zai kitamar albarka aiko mun ji kowa ya yi zugudun fada irin ta manzo mai makka malam allamatul haqiqi siyadatuna alhujjatul ilahiyya fika malam hakari malu amidu qiddisu wal baba qablana haula harka na ce shehu wanjin arrahara mai taimakon imam hujjan mu duka khairun madihi khairun asalan min alifin ila ya'in tilka Allah ya ƙara girma mun gode mai madina ya ma albarka ya bar mu kalkashin jagorancin ku zazzaki kogin albarka
so alhamdulillah muna godiya ga allah maɗaukin sarki da ya kawo mu ƙarshen wannan hatama ta mu'tamar da aka shirya a wannan yanki na sakkwato da kewaye muna fatan allah subhanahu wata'ala shi muna baiwa da jin kansa ababen da muka ji na tunatarsuwa ya kasance mun ɗabbaka su allah subhanahu wata'ala shi yi mana baiwa ta daga gare shi ta yadda su malam suke son su gano kasance allah subhanahu wa ta'ala shi mana baiwa ganin cewa mun kokarin mun aikata ma muna godiya ga su malam kwaran gaske godiyar da sai dai allah subhanahu wa ta'ala shi musu kyakkyawan sakamako akan wannan muna ƙara ba da haƙuri ga 'yan uwa a wurare dai daban-daban aka zo wannan gari na shinkayi sunansa na ya shahara amma za a iya ganin ababe da dama waɗanda ya kasance yanayi dai muna ƙara ba da haƙuri ga 'yan uwa babban natija dai dama shi wannan sako din kuma alhamdulillahi ya zo kuma ya isa muna fatar allah subhanahu wata'ala shi gwara muna na gaba adata an saba mu'tamar kafin a ƙare wani zaka ji an yi koki wani wuri ana buƙatar yin mu'tamar to har yanzu an zuba mu ji wani zagaye da za a yi mu'tamar ba saboda haka muna ƙara ba da kokonmu na bara ga su malam in an huta wannan yanki na sokoto insha Allah muna ƙara bukata insha Allah musamman cikin garin sokoto da yake muna dan tasowa haka yanzu haka muna son ya kasance insha Allah kuma ba a ba mu sokoto ba a garin indira ma ana bukatuwa insha Allah to insha Allah za mu bukaci su malam su yi mana addu'a insha Allah ku domin kammala kan makallar tabbata
yara mai salati ko da bawa gani ka zama salama zama salama zama salama zama salama zama salama zama salama zama salama lamunar kai ka sa wannan taro na taro ne mai albarka ka sa watsewan mai ya kasance watsewan da kai ma rahama ga lamunar roƙonka kada mu bar wannan wuri da zunubi kada wannan bai bar wannan wuri da zunubi face ka yafe masa kada wani bar wannan wuri da bukata ta alkhairi yarda gare ka maslaha gare shi face ka biya masa lamunar roƙonka kamai da kowa gida lafiya ka kiyaye mu a hanyoyinmu da gidajenmu da dokar rayuwarmu mu da kariyanka ka kiyaye mu da kiyayenka ka tabbatar da duga jikinmu ka haɗa zukatanmu ka sa mu kasance waɗanda za ka yi amfani da mu wajen jaddada addininka kar ka musanya wasu da mu domin musanya wasu da mu a wurin mu babban abu ne a wajen kuma sassauka mana roƙonka ya rubu ka tausaya mana Allah ka tausaya ma wannan al'umma kar ka bar mu a mawuyacin halin da muke a ciki ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نشكو اليك فضل نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبه امامنا وتظاهر اعضائنا وكثره عددهم وقله عددنا وتظاهر الزمان علينا وعلى فتن بنا وصلى اللهم على محمد وعليه وعنا على ذلك بفتح منك تعجل ونصر تعز وسلطان حق تفوق برحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسنا برحمتك رمرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى أئمة المعصومين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين